lallai mai nasiha ya yi nasiha kuma sai ta yi muwafaka da irin hutuban da muke da ita a wannan rana domin hutuban dama tana magana ne akan ka nemi guzuri kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ce kowa ya nemi guzuri an san matafiyi sai da guzuri inda yana son tafiya ta yi kyau to haka zuwa lahira dole ne ko ka so ko baka so ba ko ka shirya ko baka shirya ba za ka tafi to me ya kamata ka yi ka nemi guzurin zuwa lahira wannan abin da hudubanmu take nuni kenan tiya za ka nemi guzurin zuwa lahira shine da kyawawan ayyuka muna fata allah taimake mu inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فموضوعنا اليوم عن الاستزداد قبل الفوات قال الله تعالى وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين سورة القصص وفي الحديث يغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وغناك قبل فقرك وحياتك قبل موتك رواه أبو نعيم قال الشوقي دقات القلب دقات قلب المرء قائلة قائلة الله إن الحياة دقائق وثوان وعن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس بخمس ما نقض قوم الأحد إلا سلط عليهم أدوهم وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم الفقر ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلا فشا فيهم الموت ولا طفف المكيال إلا منع النبات وأخذوا بالسنين ولا منعوا الزكاة إلا خبث عنهم القطر صححه السيوطي في صحيح الجامع الصغير إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من واد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ومن الزاد أيضا أن ينفق ما عليه من مال لغيره كي ينال ثوابه في الدنيا وكيف ينال ثوابه في الآخرة فضل الله على عباده فرزقهم من ماله وأمرهم بالإنفاق ووعدهم أن يخلف عليهم في الدنيا وأن يصيبهم في الآخرة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة سورة البقرة وقال تعالى قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور عباد الله إن الله جعل صفات المنفقين هم المتقون أو كما قال جل وعلا ألف لا ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين اللهم عن خلفائي الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن أصحابه أجمعين وعن تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم احفظ بلاد المسلمين وديار نيجيريا وهذه الولاية وحكامها من كيد الكائدين وعدوان المؤتدين سبحانك اللهم رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد a fassarar mu Allah maɗaukaki mala yana cewa dukkan godiya na Allah ne muna gode masa muna neman taimakonsa muna neman gafaransa muna neman tsarin Allah daga sharrin kawunanmu da munanan ayyukanmu duk wanda Allah ya batar da ya shiryar da shi ba wanda zai batar da shi duk wanda Allah ya batar da shi babu wanda zai iya shiryar da shi lallai na shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya na shaida annabi Muhammad bawan Allah ne manzon Allah ne bayan haka kutubar mu a yau tana magana ne akan neman guzuri kafin mutuwa Allah madaukakin sarki yana faɗa a cikin alkur'ani cewa kai taltali da abin da Allah ya baka tun a nan duniya ka yi taltalin gidan lahira da shi kada ka manta rabonka daga duniya in Allah ya baka ni'ima ya baka wadata ya baka lafiya ka nemi lahira da wannan abin kar ka yi sakaci ka shagaltu a jikin wannan abin har mutuwa ta ɗauke ka ba ka yi shirin komai ba don haka ka nemi lahira da abin da Allah ya baka tun a nan duniya kada ka manta hankali ya baka wadata ka cika sha ka san abu mai kyau ka san abu mara kyau ka san abin da kake so ka san abin da baka so ka san yadda za ka yi ka samu karuwa ka san yadda in ka yi za ka samu raguwa duka Allah ya baka wannan basira da hikima kuma Allah ya baka wani abu a hannunka ko na dukiya ko na ilimi ko na ƙarfin jiki da basiran yadda za ka yi abubuwa don ka rayu wannan babu wanda ya biya aka masa wannan wannan babu wani wanda ya zama shi daban ne ya sa Allah ya masa wannan kuma ba dole ba ne Allah ya maka wannan amma tun da Allah ya maka to kai kuma ka yi ƙoƙarin tunawa da Allah ɗin ka yi masa biyayya ka masa bauta kamar yadda ya ce don haka ka kyautata kamar yadda Allah ya kyautata maka kar ka zama maɓarnaci a cikin ƙasa domin Allah ba ya son maɓarnata wannan suratul qasas a na 77 ya zo a cikin hadisi cewa ka yi tattalin abubuwa biyar kafin abubuwa biyar su same ka kenan akwai abubuwa biyar da za su iya samun ka to ka yi tattalin wasu biyar su ne maganin waɗancan biyar ɗin menene waɗannan abubuwa ka yi tattalin ƙuruciyanka kana da ƙarfi kana da lafiya duk wani aikin ibada za ka iya yi za ka iya zuwa masallaci da asuba za ka iya yin aikin alheri za ka iya taimakon jama'a za ka iya wannan da ƙuruciyanka akwai aikin da 'yan shekaru sun maka yawa ba za ka iya yi ba to wannan ƙuruciya da kake da shi ka ribace shi tun kafin tsufa ya zo maka haka nan ka ribaci lafiyanka kafin cuta ta same ka haka nan ka ribaci yalwa ma'ana wadatar lokaci da Allah ya baka Allah ya baka wadatar lokaci kana da lokaci yanzu kana da lokacin zaka je ka yi wannan zaka yi wancan wani lokaci wannan lokacin zaka neme shi ka rasa abubuwa sun ma yawa to tun kana da wannan lokacin ka yi ƙoƙari ka yi taltali ka bi Allah ka yi guzuri da wannan hanyar da kake da lokacin hakanan ka yi taltali da wadatan da Allah ya baka koya yake kafin talauci ta same ka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ku kare kanku daga wuta ko da da tsagin dabino ne don haka karkare da abin da Allah ya baka idan Allah ya baka wadata koya yake to ka yi taltalin neman lahira da shi komin kashinsa haka nan ka yi tantalin rayuwanka kafin mutuwa ta zo maka ba wanda ya san lokacin da zai mutu mai lafiya yakan mutu marar lafiya yana mutuwa don haka ba lafiya ne ka sa mutum ya wanzu ba ba rashin lafiya yake kawo mutuwa ba don haka ka yi tattalin mutuwa tun da ka yadda za ka mutu to tun kana da rai ka yi tattalin abin da za ka taras in ka mutu abu nu'aim shi ya rawaito wannan hadisi shauki yana cewa abu mai kwankwasa zuciyar mutum shine kamar haka domin shi rayuwa al'amura na rayuwa abu ne da suke taɓa zuciya ga wannan ga wancan ga wancan ga wancan don haka dole ka yi taltali an samu hadisi daga abdullahi ɗan abba zai ke cewa manzon allah tsira da amincin allah ya tabbata a gare shi abubuwa biyar suna tare da abubuwa biyar ne tun lokacin da ɗaya ya faru to sai ɗan uwansa ya faru kishiyoyin juna ne menene waɗannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace mutane ba su taɓa warware alƙawari ba sai Allah ya ɗora musu maƙiyinsu ya zama shugaba a kansu idan mutane suna neman su zauna cikin ƙarƙashin maƙiyinsu to su zama suna warware alkawari kuna warware alkawari Allah kuma zai shugabantar da makiyinku a kanku Allah ya kiyaye mu hakanan mutane ba za su taɓa yin hukunci da wani abu wadda ba Allah ya saukar ba sai Allah kuma ya watso talauci a cikin wannan al'umma mu dubi irin talaucin da ake ciki a ƙasan nan da irin matsalolin da mutane suke fama da shi na rashin wadata mutanen da suke iya ciyar da kansu yanzu 'yan kaɗan ne in ka kasa najeriya kashi uku kashi ɗaya ne suke iya ciyar da kansu cikin kwanciyar hankali kashi biyu ɗin nan ba sa iya ciyar da kansu cikin kwanciyar hankali ko dai wani ya ci sau ɗaya ko ni dai wani ya ci sau biyu ko ma wani ya wuni daga safiya har dare bai ci ba ga kuma dukiya a ƙasan ana cewa an samu kuɗi an janye tallafi an samu kuɗi lissafin da kai in an baka ma ba za ka iya yi ba saboda tsaba amma bai da amfani bai biya wa mutane bukata ga dukiyan ba amfani me ya kawo ana zartar da hukunci ne da son ran mutane ba da abin da Allah ya umarni ba kuma wannan haka za a yi ta tafiya sai ranar da mutane suka gyara Allah ya kiyaye har yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa mutane ba za su bayyanar da alfasha ba face kuma Allah ya watsa mutuwa a tsakanin wannan al'umma yanzu idan muka dubi alfasha musamman wanda suke amfani da wayoyi suke ganin 'yan social media yadda ake alfasha ake faɗan abin da aka ga dama ake nuna tsiraici kowane iri ne kuma da 'yanci da kowane iri ya wuce misali to mu dubi kuma yadda Allah ya aiko mana matsala na rashin tsaro mutane suna zaune ba su ji ba ba su gani ba a zo a yi ta kashe su me suka yi su ma ba su sani ba su ma wancan din me aka ma suka yi kisan ba su sani ba su dai haka kawai sun zo sun yi ta kashe al'umma me yake faruwa an watsa alfasha a bayan ƙasa an ce alfasha a yi daidai ne gwamnati ta yarda da su jama'a sun yarda da wannan don haka wannan alfasha din kuma shi ya janyo wannan kashe-kashe can ga boko haram can ga 'yan bindiga can ga nakurawa can ga 'yan naija delta can ga ina ne kuma duk kashe mutane suke waɗannan waɗannan abubuwa matukar kuma ba an gyara ba to sai dai abin da Allah ya so Allah ya sauke don haka manzo Allah ya ce mutane ba za su taba tawaye ma'auni ba sai an hana su samun amfanin gona tun lokacin da ya zama akwai ha'inci a cikin awu awun nan ko na kayan amfanin gona ne wanda ake yi da mudu awun nan na sikeli ne awun nan na menene in dai abu da mizani ake auna shi a yanzu mutane sun shiga tawaye shi yadda ba ka tsammani to duk lokacin da mutane suka sunkuya ga wannan kuma amfanin gona ba zai samu ba ba ruwa ne ba za a yi ba sai a yi ruwan ka yi shukan amfanin ya ƙi yin kyau ai ba dole ba ne amfanin ya yi kyau ko dai a ce ruwa ya ci gonan ko a ce a'a kwari sun ci gonan ko a ce ka za gashi an yi shukan an yi noma an yi komi amfanin a kasa samu me ya kawo haka mutane suna tawaye ma'auni duk lokacin da suka tawaye ma'auni abin da zai same su kenan kuma a jeho musu fari kuma mutane ba za su hana zakka ba sai Allah ya rike ruwan ma gaba daya ba ma a yi ruwan ku yi shukan ku yi abin nan ba ruwan ma sai a kasa yi Allah ya tsare mu imamu suyudi shi ya inganta wannan a cikin jami'us sagir hakika Allah fa baya jirkita al'amarin mutane har sai mutane sun jirkitar da kawunan su don haka idan Allah ya nufin mutane da mummunan aiki to babu wani wanda kuma zai iya tunkuɗe musu babu kuma wanda zai juyo ya ce ba za a yi ba don haka bayan Allah ku sani Allah yana muku umarni da yin adalci da kyautatawa a cikin ayyukanku da kuma ba da makusanta hakki da kuma yin hani akan alfasha da mummunan aiki da kuma zalunci Allah yana muku wa'azi ko za ku wa'azantu yana daga cikin neman guzuri shine ciyar da abinda Allah ya baka na dukiya ma wanda bayi da shi domin ka samu sakamako a gidan lahira saboda Allah ya fifita ka akan bayi ya arzikta ka ya baka dukiyansa kuma ya umurce ka ka ciyar da bayansa ya maka alkawarin duk abin da ka ciyar da su zai ninka maka ya riba maka tun a nan duniya a gidan lahira kuma zai baka samu kamako don haka Allah maɗaukacin sarki ce ya ku waɗanda suka yi imani ku ciyar da abin da muka arzikta ku da shi kafin ranar da za ta zo babu saye babu sayarwa babu wani abin da za ka yi tanadi babu kuma wadda zai cece ka suratul baqara Allah ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ka gaya wa bayina cewa su yi imani su tsaye da sallah su ciyar da dukiyansu daga abin da muka arzikta su da shi a ɓoye da fili don haka don haka wannan tijara ce kasuwanci ne wanda ba za ta yanke ba babu asara a cikinsa kamar ka tambayi Allah ne zai sa mu yi haka Allah ya ce don ya cika muku ladan ku cikakke ya muku ƙari da falalansa domin shi mai gafara ne mai yawan godiya ne bayan Allah lalle Allah ya sanya siffan masu ciyarwa da su ne mutane masu jin tsoron Allah kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ke cewa a haƙiƙa wannan littafi babu kokonto a cikinsa shari'a ne ga masu jin tsoron Allah suwaye su ne waɗanda suka yi imani da Allah da abin da yake ɓoye suke tsaye da sallah suke ciyar da dukiyarsu da abin da muka arzikta su da shi bayan Allah hakika Allah da mala'ikunsa suna yin salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ku waɗanda suka yi imani ku yi salati da aminci aminci mai yawa ya Allah ka yi tsira da aminci ka yi albarka wa shugaban al'umma na farko da na ƙarshe gabaki ɗaya kuma shine shugaban masu jin tsoron Allah gabaki ɗaya ya Allah ka yi albarka da khalifofinsa waɗanda suke shiryayyu abubakar da umar da usman da aliyu da sahabban da suka biyo musu a baya da tabi'an da suka biyo musu da kyautatawa har zuwa ranar ƙarshe ya allah ka kiyaye garuruwanmu na najeriya ka kiyaye garuruwan musulmai ka kiyaye gidajenmu na najeriya da ka kiyaye mana wannan hukumomi da suke jagorancin al'umman najeriya daga makircin masu makirci da kuma shige iyakan masu shige iyaka da suke yi akan mutane ya Allah ubangiji kai ne ubangiji mabuwayi daga dukkan abin da ake siffanta ka da shi amincin Allah ya tabbata akan manzanni dukkan godiya tabbata ma Allah ubangijin talikai aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim